إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wa da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 22 ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 22 ga watan harko 2025 yau sha Allah za mu darasi na 38 cikin littafin riyadu salihin sha Allah darasinmu na 37 na ƙarshe kenan muna cikin dogon hadisi na abdullahi bin zubair game da wasiya da baban shi ya mishi na biyan bashi a waƙa'ata jamal wanda mun hadisin mun karanta da dama dai mun zo dai bayanin cewa ya mai ganin ya ce iya tsammanin yau iya daga cikin wanda za a kashe ma'ana mazalum kuma ya ci abin da ya damun shi ba shi kuma ya yi wasiya ga wannan ɗan ganin shi ne babban ɗa wanda ya bar wannan wasiya a kan shi wannan shi ne abin da ya sa abdullahi bayan mutuwar uban abin da ya dami wannan bashin kuma damatun da ran shi ya gaya mishi amma bin ya tauri kan ya mi taimakon maulaya ce bi gane wa yake maulaya da ya bayan ya rasa ya gane allah ke ni ya nemi agajin Allah wajen biyan bashi kuma mun ji bayanin bashin wajen dubu ramci miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu ba na sifa ba san dira biyu a wancan zamani kenan bashi ne mai yawan gaske a tana miliyan biyu a wancan zamanin na dira ni ma kaga abin ba kaɗan bane wanda ya bayani bashin da babin shi ya ɗauka ba bashi ba ne ba na abin tamori sauransu akan kame amana ko ajiya to sai ce da kame ajiya wannan kamar ramce ne zan yi aiki da shi kenan in ka zo nema an baka ke zai gama juya wanda wannan shi yasa bashin ya yawa ya ce amma lokacin da ya rasu an akwai iya da garake zamci ko gonakai akwai algaba da wajen gida goma sha ɗaya a madina gida biyu a basara gida guda a kufa an jizo ya karantar da mu babu lahin mallakar gidaje sauransu ko gonakai ba lahi ba ne ba wanda lokacin da muna kan bayanin lokacin da hakim bin tizam ya zo ya wajen abdullahi bin zubair ya nemi cewa nawa ne bashin baban naka da ya gaya mai ya ɓoye mishi ma akan cewa duka dubu ɗari ne ya ce ka gaskiya an ya kuɗin biya kuwa dubu ɗari kuwa ya ce to ba dubu ɗari ba miliyan biyu ne ma da dubu ɗari biyu ya ce wani bashin bai buku biya gwam sam sam wani buku biya mace wannan wani bashin naku ya kashin abin da kuma mallaka gaba ɗaya ya nemi cewa in yanayin an ka nemi agaji zai taimaka musu wajen biyan bashin abdullahi wajen biyan bashin zubairu taiminawa to nan ne muka tsaya ina gani in za mu tashi ya ce wa kanin zubair kad ishtara lagabata bi 70 wa 100 alf ai an yi bayanin gonakai da ya bari akwai algaba gona ce kusan madina karkarar madina to wannan ita shi baban nashi ya saye ta akan dubu ɗari da saba'in wannan za mu ga halittin riba ba ta da iyaka a musulunci wannan gona za mu ga inda aka saida ta shi dai da namiji dai mu rike ya saye ta dubu ɗari da saba'in baban na haka sai wannan gaba ya ce fa ba'aha abdullahi bi alif alif wa sittimiyya ta alif wannan cikin kadara guda ce ya sai da ta ce abdullahi dan nashi ya sai da wannan gaba da aka saya a kan dubu ɗari da saba'in ya sai da ta miliyan guda da dubu ɗari shida ka ga ribar limki na sama da ya wuce magana limki sama limki ya yi limki gida goma sha nawa wanda wannan iya daga cikin abin da ake ce a musulunci riba ba ta da yawa riba ce kuma ba ta da kaɗan ita riba ko dirhami riba ce haram ce amma riba ko dubu ne ka ci ba ta da iyaka in dai babu damfara a ciki duk da musulunci iya san rage ma wanda yake kawo kaya su yi tsada kun baka yi laifi ba Allah ya maka fadala canjin sil'a canjin zamani hawan kaya ko sabkasu yanzu misali mun karanta nan sallallahu alaihi wasallam ya bada a so mai layya ta dinare guda sahabin da ya je ya samu guda biyu a jira masu kyau kuma na layya na duka a hanya ya ga mai sai ya saidawa wani dinare guda ya ka annabi sallallahu alaihi wasallama dinaran shi kuma dabba guda riba san fusa kai ko riba ta limka ga ko amma annabi ya mai addu'a Allah sa albarka cikin kasuwancin ka zaka iya sayan kaya daraja ce gare yayi ba ba kwa ka da fara ba misali nan na muku misali nan akwai tsayi suna ga mana kewayen kasuwa da magana wannan kewayen kasuwa gukarukan da mai fitar da cigi a zo a saya ya kawo uku ya kawo uku uku yanzu ba sai su a miliyan dari san miliyan ba sai da mawurin a yanzu wallahi san miliyan ba sai da mashi a miliyan dari ya kawo uku uku harba miliyan ta barsu kun ba su wani gun har sai da wani shi gina rabo a wannan da wani gina su don za a ce ka sai da gina miliyan dari da yanayi ta yi nuna sai mulki a dawon mu da afa wannan rubuta ke a dawon mu da afa wani ta kuma rubuta a dawon mu da afa wannan rubuta ake magana riba mata iyaka kaka isa muka Allah kun yi abin daraja ce kun yi shi ba laifi bane ba kullum ganin wani lamarin kasuwa sama take da ƙasa akwai haɗuwa akwai riba da yawa ka samu rigima da balle ma'aikata ko masu saye da 'yan kasuwa ta ya ce kasuwa shinkafa ta hau jika ashirin aya mangaza ta sha biyar ce zuwa garin na 'yan kasuwa ta sha biyar biyar ce suke cikin kantin sun kirce kai ashirin shi ma 'yan kasuwa zalimai ne duk tambayoyin nan nawa tana mangaza kin ta koma ta kasa ta faɗi kun cika musu kun cika yanka su yadda faɗuwa in ta zo a faɗi haka faɗo za a hau tsakanin da Allah kenan mun ne mutane ne san kai ne mutane nawa yanka su suna kayan ya faɗo kashi rabi ya faɗo gaba ɗaya faɗi gaba ɗaya ba wani abu kasuwa haka take misali ina da misali ina da goma tan goma misali jika ɗari biyu gare ni sai shinkawa ta kai yanzu tan jika ɗari biyu da hamsin hamsin ya yi tura maka jika ɗari biyu ni je na isu tan goma nan ni ne hada ba kai ne san kan kai zai maka har sai ka tura maka in je na isu da haka nan ni ban kare gare ni ban kare ne ba ta kasuwa yin da ta haka take kasa ko in ka tari ne sai magana a nan manzo Allah ya hau magana kan farashi ya ce a harkar annabi ko kafin basit Allah shi ne ka farashi san ko kasa za a yi lokaci ta ku har wani lokaci kuma ku tabka yana dan kasuwa zai faɗi kayan shi ya bangaza kaya faɗi ya faɗi dole sai da har kuma zai da dole ci riba kasuwa zaman kanta ke yana fikar kakin ta tsakanin da Allah yadda kake kasuwa haka akin ta wannan san kare mutane su ce a su ga wayan kasuwa kaza su kuma su kaso suka faɗi musu za mu cika musu musu sai su mu cika musu sun sun faɗi ba ba ba ba adalci tsakanin da Allah gaskiya haka mutane suke tawadi balle ma aka ta aka biya kudin an kare kudin ha ya yi mutuka wancan ba muna magana muna nan ta manga zaki ana ta manga za ake magana eh in yau ce shi wanda za ka wanda ce ka ka ka ka ta kudin misali yanzu kun tsaya ka misali tana sha biyar biyar a nan garin ta kai jika sha shi sha bakwai bakwai a can sai suka sha biyar kama abinci in ta kuma goma goma ka kasa kansa sha biyar biyar duk mai yana irin irin kuma da gaskiya gada sai ka bai gaskiya ne ba ba gaskiya ne ba san kai ne wannan san kai ne san kai ne ba gaskiya ba kasuwa bace ba kasuwa ne wanda sama ce za ka sako yanzu haka ake tafur ko ka fada kudu riba shi ne magana gaskiya sama kan take kasuwa akwai faruwa akwai samu inda yake fara yan kasuwa haka muke ci riba in haka ne sai magana ta wannan bawan Allah sai mun ga Abdullahi bin Zubair ko Zubair ya sayi gona a dubu ɗari da saba'in amma an sai da ta miliyan guda da dubu ɗari shida sun maƙam faƙal yanzu kenan ya samu kudi yanzu ya yi harbin bashi sai yake ce musu man kana man kana lawa ala zubair shan falyasina bil ghaba duk wanda yake bin zubair baban shi kenan bashi mu gama a gaba kamar gona ce mu gama a can duk wanda baban shi bashi su gama a gaba sai fata abdullahi bin ja'far wa kana lawa ala zubair arba'atu min alf shi abdullahi bin ja'far muna bi talib kenan yana da ban zubair bashin dubu ɗari hudu faƙarar da abdullah sai shi abdullah bin jafar ce ma abdullah bin zubair na yan wani ya ce in shi tun tarakatu alaikum in kana so in bar ina hu shi faƙarar abdullah la ce bai bukata ayi bai bukata kai kama akwai kasawa su ban ce abin zuwa shi ke ya ce mishi a mana bukata kai wanda kuma karantar da kai masu cewa kana bin mutum bashi sai mutu kayan mishi eh kayan ka ne ko ya mutu kana ce na yi mishi ba laifi bane ba ka bin mutum bashi ya mutu ba ka kuma kana ce na yi mishi kenan shi kenan yanzu kenan Abdullahi ya ce la kenan bai bukata a yanzu baban shi wannan bashi ya ce to in ka kiya fa in shi'tum ja'altumuha fima tu'akhirun in akhaltum to ma baka so a yayi a sa nawa ne a ƙarshe in kun biya sauran daya ne a bayan akwai saura a biya ne kuma makin ya dangare hakuri shi da kisa da ya yi a gare su bai wa duke ta biya wannan abin yace to ka sa nawa a karshe fa kala abdullahi shi mace la ba magana da karshe ko ce zo hudu naka kurin fa qatawu lahu qita yanka ne wani yanki cikin gaba yanka mishi wani farti kala abdullahi laka min hauna launa daga nan zuwa nan ka doka hudunka فضاع عبد الله منها فقضى عنه بينه وأوفاه عبد الله بن يكن يدي يا باشي مبان يكون تبا أبن بيب وبقي من أربعة أسهم ونصف يسورا فار كشي hudu da rabi a wannan gona an ba ta gina aka kashi gida gida kamata ya sauran far rabi kashi hudu da rabi faka dima ala ma'awiya wa inda hu amr bin usman wal munzir bin zubair wa ibn jama'a فقال له معاوية كم أهمة الأغابة قال كل سهم بمئة ألف yanzu kenan Abdullahi bin Zubair ya je wajen Muawiya Muawiya yake tambaye shi nawa aka wa aka wa gaba kuɗi yace gaba an raba ta ko na far ko na kashi an ne kashi hudu da rabi ya saura amma ko na kashi akan dubu ɗari yake ko na kashi akan dubu ɗari yake ya ce mu kan baki yanzu nawa ya saura ita arba ta asun munsif sauran kashi kuɗi da rage saura to a nan a wurin akwai akwai munjin din zubar akwai akwai na ake cewa wasu daga cikin akwai na ake cewa da kuma Ahmad bin Usman akwai ibn Zama'a daya shi kenan na ake cewa shi al-munjin ya ce ni a kada khaltu minha saman bi miyat alf na dauki dayan a dubu ɗari amur bin usman ya ce na ɗauki ɗayan da shi na ya ɗauka kashi guda samun duniya ta alaƙa ya ɗauki kashi guda dubu ɗari shi bin zama shi na ce kada haltu samun duniya ta zama na ɗauki kashi ɗaya da dubu ɗari ana ma auya ma wacce zuniya saura su ku suka ci ɗari kashi biyu uku ko sauran kashi ɗari daga ko sai ce to yanzu mai sauran ma'auya ya ce yanzu abin da ya saura me aka ce samun wani sauran kashi guda da rabi maru ya ce ta kada a hasu bi hamsin mata alf na ɗauke shi akan dubu ɗari da hamsin ko haka ne kenan ko kenan su kenan duka an sai sauran kashi ɗan yanzu daga labarin abin da ya wakana wa ba abdullahi bin ja'far nasiban hu ma'awiya sitira shi wannan da aka bashi ai shi yanzu abdullahi bin ja'far iya bin zubair dubu ɗari hudu aka yanka mai a gona ga naka kashinka to nashin da aka yanka ne shi abdullahi bin ja'far ya sada ma ma'awiya akan dubu ɗari shida kai ya ci riba ku ya ci dubu ɗari biyu sannan ma fara gaba da zubair min kada idaini yanzu abdullahi shi ibrahim zubair da ya kare biyan bashin uban gaba daya kasan ce akwai gidaje wa wannan maganar wani mana wani alamar gona ne akwai gidaje abin da ka sai da yanzu dai abdullahi zubair ya cika wasiyar baban shi ya biya ma baban shi bashi gaba daya sai ɗaliban zubair kenan yan uwan shi abokan gadon shi suka ce ma abdullahi ɗan ƙasar bayan na mai rasa na kan tun da ka ƙara biyan bashin ta za a biya arba mu gado ƙala wallahi la aqsimuhu bainakum hatta unadi fil mawsim arba sinin yace na nan sai Allah la aqsimu bainakum wallahi ba zan ban bashin ba ba zan ba wannan gado ba sai na shekara hudu duk aikin haji mawsim ana aikin haji duk haji in ta zo sai na je na shela ala man kare lahu ala zubair bainun faliatina fa naqdi su zai shela duk haji in ta zo na je ina je aikin haji na shela duk mai bashi akan zubair ya zo mu biya shi da yau baba ya baku labari ana kame ajiyar ajiyar da kame zai mai kasuwa mai cikin jarin shi ke nan yawa cikin ana zai ne ba shi yawa ne dawo ta ce ba zai raba gado ba sai na yi shekara hudu ya ce duk shekara an ta zo sai na je na shela an akwai mai bin zuba da ba shi zo biya shi faja'ala kulla sanatin yunadi bil mawsim zai zama to duk shekara sai ya zo haji ya yi shela ya ta jigiya haka shi ne da hudu فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث da shekara hudu ta cika yanzu kiran shekara hudu ta kare ya zo ya raba dukiya ya ware wannan sulusi da ya wasiya baban na shigo a ya ce a dukiyar mu abin da ya saura ka hudu sulusi sulusin sulusin na ɗiyanka ne wa kana zubair arba'u nisuwa shi ba wannan zubair iya da mata hudu lokacin da kenan ya rasa mata hudu gare shi shi na ke cewa da wuya ka samu sahabi guda mai mata guda haka busa haka busa haka yace sai da wuya ka samu sahabi guda mai mata guda sahabi guda mata guda sahabi guda ce da wahala shi sai babu wa musa tsohon ta babu sahabi mata guda ta babu sahabi mata guda ta duka ne dai sama biyu ya ce ya ɗauki kenan yana da mata hudu shi zubair fa asaba kullu mar'ata alif alif wa mi'ata alif kaji wa wannan cikin gurin haka zuwa ko ta mata guda ta samu miliyan guda da dubu ɗari biyu gadanta ko ta mata mata hudu ne kuma kowace sun buge nan yadda aka ba ta dubu ɗari daga miliyan guda da dubu ɗari biyu aka ba ta mace guda ya ce ya ce fajami da mali fajami da mali malu fajami da mali hamsin alfa alf mai ta alfkaji da aka sai dukiyar gaba ɗaya da gidajen da aka gama da gonakai abin da aka samu dukiyar zubair miliyan hamsin da dubu ɗari biyu miliyan hamsin aka samu duke shi an ce wani miliyan sana Allah ne ma abin albarka kurin shi a ce amma a zahiri bisan kai ba inda shi da haka amma kurin Allah ne taimako karama ce ta wuli Allah ta Allah zai ba shi Allah ya ma duka albarka aka biya aka biya wannan haka ake Allah yake ba ma albarka wannan akwai abu da mulmus wanda albarka Allah ta ma ba bai albarka misali za a taluta a nusar da salama da aka wajen yantar da Salman ai sun ɗora kuɗi bayan annabi idan samu su wannan dabino ɗari ko ne kuma ya ɗiya abin su gaba dabino ɗari ko ne ya ɗiya kuma da zinariya wata bi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka aka duka dabino gaba ɗaya aka zo annabi sai aka washe da sai da sai da sai dabino guda annabi da sa ba da aka shekara duk ya bada wannan annabi shugaba da biyu ɗari kowanne ya ɗiya amma na ɗaya da bai shuka bai ɗiya ba kafin na yawa ba alalla baka kun suka ci ba cika kenan dole ne da aka ƙara shekara yadda aka sake annabi sake dasawa kuma sun ce da biyu ɗari kowanne ya ɗiya goma wannan wannan zai zama da Salman zama da akan wannan Salman ne ɗan tattashi suka yi abin wahala dabino ɗari kowane ya iya annabi shirka kuma abin da arata dabino bai iya shekara guda bai iya shekara bai iya shekaru hudu ga kaya diya bai iya da bai shekara amma shekara ɗaya kowane ya ɗaya suka diya amma na da annabi shirka ba shi ne diyan ba suka ce da saura zinari ya ka ce wannan zinari da kuma kwarai aka ɗaura sirrin jaya zinari sai albarka albarka ce Allah kyamu wannan shi ne kuma a takaice wannan ruwa duka tana magana ne akan me da amana ta mutane da suka baka kakka mutu kamar wa magada ka mutane shi ne kwarar sai ina ga kai akwai takarda a nan wanda ina ga namun ce wani ya tun zuwa ka bayyanta wani yake tambaya idan kan wuce wuce na yawa tambaya dama wuce ka gan shi maganar addu'a ta istihara a ina ake yin ta a sujada a tayya bayan sallama zahirin hadisi cewa bayan takata da sun mai kula kaza a ce zahirin hadisin bayan sallama ne kamar shi babin taimiya kamar da cikin wani fusar bari fusar mata ke cewa ya kawo maganar mahimmancin addu'a a lokacin ibada sai ce abin da ya yi ka yi ta bayan tahiya da wa'annan masalati kaji amma za a ko ba ba salama kai kai aka daidai gaskiya illa wurin da yake da kawo magana kana cikin ibada bayan kai ta ka da sai kawo ta kaji amma ba salama ma amma zan hadin ta ba salama ne dan ta sun ma kaza kiran bayan ka tilkin ne kuma ka ce kaza haka ne ba matsala kan shi sai babu tahrim zulm wal amr bi radd al mazalim babu na haramta zalunci kuma da umarni da aka yi na ame da abin da aka yi na zalunci ga masu haƙƙin sai ka yi ta kala Allah ta'ala mali zalimin min hamimin wala shafi'in yuba ta Qur'ani Allah ce azzalimi wanda zai kiyama da zalunci babu da ba shi da wani masoyi da zai zo ya kare mai sakamakon zalunci da yayi kuma ko wani mai ceto yuta da za a ma ɗaya a bashi ceton shi kina ba mai agajin ka ba mai ceton ka zai zalunci gobe kiyama an aya kenan ya kawo kuma wa qala ta'ala wa ma lizalimin min nasir a zalimi ba shi da mai taimako waccan gafir wannan kuma suratul hajj bayan kana ayoyi guda biyu yace wa amman ahadith amma hadisai masu magana akan zalunci ne da zalunci yace wa amman ahadith famina daga ciki hadisu abi zar radiyallahu anhu al mutaqaddim fi akhir babul mujahada can baya ai muka ruwa da zalaka cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ruwaya ta jabi da hadisi na na hadisi kudusi to wacce ruwa ke ma ishara ai bayani ya gabata Allah subhanahu wataala ya ce ya haramta zalunci akan shi kansa bai zalunta kowa kuma haka yace ya sa wannan zalunci haramu ne a tsakanin bayi kar ku zalunci zulum wannan zike ya ishara kan shi yace kuma kawo ruwa yace wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah wa taqu shuha فإن الشيعة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم جابر كبار الأبار cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu zulm ku ji tsoron zalunci duka nau'in shi ko irin zalunci ku tsoron shi to fa inna zulm zulmatun domin zalunci gobe kiyama dubu zaka za ka sabawa ma zaka tashi cikin dubu dole zalimi zaka tashi cikin kiyama cikin dubu sai mutum hatara a kan gobe kiyama masu imani ta yi nuru musa bai na mu'ajin ko ya imanin ko masu imani za ta cikin haske gaba da dama ko amma shi mara azalimi zai zo cikin duhu annabi ta kiran ku yi tsoron zundu ku yi tsoron zalunci zalunci duhu na gobe kiyama wata kushuha ku ji tsoron bala'in ashu wa ta rawa amma sai ashu bala'in san kuɗi san dukiya shi ashu bala'in san kuɗi su da yaka ce suka ce a hausa kamar da yaka ce mai mako ha mako da kudi mako mako mako mako shi ne shuwa mako mako ya kan ruwa a ce wadda mai mako ne ya kan maroci a hausa mai mako ne mako bana ya san kudi ya ce ku ji tsoron mako ko ba za san kudin domin irin wannan ba za san kudi ahlaka man kana qablakum shi ya halakar da al'ummomi kamin ku hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum shi yasa suka zubda jini suka halatta abin da aka haramta musu bala'in sanya tara ko kudin kai ba da ta bala'i akan shi bala'in san kudi ko kan san dukiya kurum rawa musulmi wa ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم نعم ريك بل لبارن شوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لن يتبس ذاك ميدا حقوقي جما سسو gobe kiyama dole ka maida kowa Allah ya saka mai zalunci da kamishi tabbata ne da ƙarfi kai da dabara kai da kai in ji kai a nan duniya wa burkiyar ya kamilu tabbas ya kamilu shi ya kame da yawa mai abin kayan shi ya ce da Allah ke sakamako na kasan babu wasa a kan zalimici Allah bai bari ya ce hatta yi kare sadi jalha mun sadi sadi karna hadda dan a kasan da gaske za a yi duk da dabbobi ba su takalif ba su da doka amma dan a gwada mutane za a yi sakamako Allah zai fara dabbobi za a saka ma shatul janha dabba kullu ne shi ma marqahu marqahu shi janha dabba marqahu a duna ba ta dauko akwai da dauko ta tunje ta ba ta bara ma ta tunje ta ta soke ta ba ta bara ma ta dangana to hatta dabba wanda take mai kawata tumbuci na kuwa duniya ba ta bara ma gobe kiyama Allah zai mamar kawo kawo ta rama tumbunan ta to wace a ce ku zama kasa kuma sadan wa dan Allah dan uwa idan ya zamanto dabba an sakamako na zalunci hatta tsakanin dabbobi ina ga kai da ƙarfin iko da ƙarfin jiga ta kato sai Allah ya sa in kina ba da kai kina ba da damawa wanda ƙarfin iko zai kama kai kayya iya jin abin da ba mai rama maka kuma balle yanzu an san hanyoyi na zalunci irin na shugabanni na wurin mashara'anta kana kallo ba da gaske da kowane ko wani ce kowane ya gani ko a danne ka ba da ka iya kun ya ne ya gani ya yanke mata kun ba ni magana ga dai Allah da yawa wallahi suna kiranin da sunan su na iko na mai shari'a alƙalin shari'a zai yanka ta kuma san bayar da bayar dole hakun haka zai an kasa wani kan aika san wannan ba abin da zai yin lahira wata wanda kawo ka Allah ke hawa ma wai wai shi ne da kawo ubu ba wata komentar har suka ce ba komentar wai kuma yanzu ta karewa ba komentar ba da kawo komentar da kai ana ko in suka yanke ta baka ci aka yi komentar zaka zabi dace ba kamar ka samu fa haka wannan shekara ba ne wani mushan wace ne mushan jami'a ne kun duruwa ce aka yi ta shari'a ya suka yi da suka masu gari Allah wanda miji da kai wanda miji da kai wanda ba kai ba miji da kai ka muslim ne duwa na duwa musu kuma shi jami'a ne wallahi ya ta kai ta shari'a ne sai su yi magana suka ce ba a yin komantar a shari'a juju ko ki kuma ta yanke ba komantar ka ce da ra'ayin ka ba ne akwai tare da kai ta tsara Allah tana Allah kana zuwa Allah kaje ta Allah da yawa kenan mutum ya kuma su profita da damar ikon su su yanke ta su ga dama wallahi in su ga dama su yanke ta to gobe kiyama kakka ka damu nan wa to shi ake cewa mi hankali ya sani wallahi hikimar ya tsaya ma Allah hakim da ma na lahu hakim alim Allah ne hikima ne wallahi hikima Allah ta zita da kiyama ba da wani abu ne ba anan duniya ne hukunci ji amma hikima dan wa ina magana yau a ce yadda duniya take rayuwa kada kallo wani da kama ka da karfi ya shaƙe ka kwace dukiyarka wani cikin da zai shi wani da dukiyarka ya kashe ka kwace dukiyar wani da karfi iko zai kama ka ya rike ya kwace dukiyar amma ya shaƙe ma ba kanka na yake shari da mutum ba san shi kurin da kaje shi na kai amma mutum duk kun shara kun da ba san shi ka kan shara a yake wani ya uwu ko yanzu saka shara sabuwa kun duk duk ne na kai mu na kai shara a yi shara yanzu a kallon tuke a yi ta sabuwa cikin ba haka bane ba kuma duka shara a yi ta kotu duka akwai da ka shara a yi ɗaya biyu wannan ya san ka ne wani bai san ka kan da ka shara kenan akwai da kaga a cikin biyu akwai da iya akwai zalunci tunan ya kayan kayan wani da karni iko wani zai maka shari'a zai maka zalunci bayan da ka iya domin ya kashe ka shi ke da zakun ya ta banza ƙari mara kiyama shi ke ya ta banza da haka da ke da goya ya ta banza kun kuma kai yana bin da wata rama to amma da Allah ce bar su akwai kiyama tana zuwa sai Allah zai fara da dabbobi a gaban ku kai ka san gabai eh kamar san gaban ba ya ba an ga maka ba an an dabba ta rama ina ga kai a zalimi ka tuwo ni kai ne takalifi Allah ya tsaidan yace kenan za la tu'adduna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyama za a mai da haƙoƙi ga masu su gobe kiyama hatta yuqalu shatil jalhadi shatil qarna har za a saka ma dabba kundure da mai dawo ta sai ta karama dan mai da haƙƙi ga masu su wa ali bin umar radiyallahu anhu ma qala kunna natahaddath an jah an hajjat al-wada والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما الحدث الوداع حتى حمد الله حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره منهم والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأنه إلبة كأنه عين كأن عينه إلبة قاسية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد هل بلغت؟ نعم قالت اللهم اشهد ثلاثة ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يدرب بعضكم لقام بعض abin da ke yana ruwaya abdullahi bin umar ke cewa kunna na tahaddas an hasitar wada wanda muka zama bana zurna muna magana hajjin bankwana kaza kaza kaza annabi na cikin mu musamman shi hajjin bankwana amma muna magana hajjin karshe da annabi ta bankwana zai mana yace wala nadari ma hajjata wada musamman me me ake nin hajjata wada kurban nan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta hamidallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sana ala annabi ya gode ma Allah ya zai zai wani wazi annabi ya gode ma Allah ya ba Allah summa zakala masihid dajjal annabi ya ambace masihid dajjal fa aqna fi dhikri ya wadada yi dogon bayani kan dajjal ƙal sai yake cewa musu ma ba asallahu min nabiyin illa an zarahu ummata dajjal sun muna kuka bayani a kansu ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko sai ya yi galgadi ga mutanen shi akan yamsa galgadi kan dajjal ya annabin jesu ya ce an zarhu nuhu wanda biyu ma da tun nuhu haka yi ƙasa da annabin da ya zo sai ya wa al'ummata galgadi kan hatsarin dajjal ta misali ya ce mamin amarin azab ba wani alamun mai girma tun daga halittar adam har tashin kiyama babu wani al'amari mai haɗari kamar dajjal idan uwa ka ji mutane suke da fara ainihin ta mutane ina wani zai zo a gabanka ya je kabari a tada ubanka da ara ya ma magana baban gashi baban iya magana ya kashe mutum a gaban gashi tashi ko mutum ya tashi fitina ce saboda yin da mutane saboda zai zai zai shigar mutane ko ne ya dame su ce ya saboda mutane saboda yin ruwa a gaban ku shi ba wani da ba a gaban da ruwa dabbobin da ba yanzu aka dawo domin sirinu gari albarka da cikin cutu ya hudu wake gujiya tsuntun kada ku kada ba ku na hanyar da kun tsuntun katse a gaban ku ga wake ga gujiya ga hatsi ga dawa ga rini ga manoma ba ka da zai ba a kai wani gudu ba wani ruba kai tsaye za a yi a gaban ku kuma ta shine Allah ta bayan ita shi an ci Allah bayan adaba kuma ta shine Allah wala ta shine Allah ni ne Allah nake da kai nan ni ne Allah ne zo nake kuma gaban ga abin Allah yake zai riye an ce wannan shine ta mai hankali dinar da mutum zai zo da ruwa ido da wata dabo-dabo ka san Allah ka san annabawa babu su don haka kuma yake na kashi ɗan dan fada ne duk wani abin sai wanda ka addini zai gane ina wani shi ne ka addini zai gane a wanda ba a nema ɗan dan fada ne don su ba annabi kuma annabi ya ce a wata abin da abin da ka ce a yi bautar shi ce kafirci ne ke duk wani imanin su sun san da to nawa suke da imanin hasta kenan da yawa za su karba da yawa wani zai taurin a gabanka zai yi taurin kai kama shi yanka ya kashe su tafi a gabanka a fitina ce za ka annabi sai annabi ka cewa a da matsayin shi sai annabi duk sallar da annabi ya da matsayin annabi kan shi sallar da ya da matsayin suna musayi da ja annabi kan shi na gamu to dai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma ba asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu ba wani annabi da Allah ya aiko sai ya ma al'ummu shi galgadi akan dajjal anzarahu nuhu nabiyyin ba da nirawa mutane shi galgadi haka annabawa nu cewa innahu in yakhruj fikum shi dajjal in ya fito a cikin ku fama khafiya alaikum min sha'ani bai koyuwa na yamma da sabai su sa addini bai koyuwa gare kun gane dajjal ne ya ce falaisa ya kafa alaikum bai koyo muku domin inna rabbakum laysa bi'awa ai ta shi ne Allah ko kuma da ido daya yace abin da ba ni da bane ba shigar da jin wa inda a'awar ayyuna ido ido shi dan babashir idan dama kare idan shi da babu ko idan dama babu shi da babu sabbai idan shi dama babu idan kuma ta kalla ne idan mata tafiya ne al'ilmi mata tafiya idan mata tafiya idan shi yadda kasa inabi ya tafiya idan ka zakwai inabi ka sowa a cikin ruwa za ka ya dullu haka kira kamar idan ya idan ɗaya ma ya dullu haka idan ya dullu haka idan idan wannan magana ce idan ya dullu haka idan ya dullu kamar inabi a cikin ruwa ya sama haka idan ce ce ala ya ce inna la harrama to ruwa annabi ya magana kan dajjal ina magana babu zalunci ne ko sai abin ya ce inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum lalle Allah ya haramta muku jinanan ku haramu ne tsakanin cin zub da jinin wani haka da dukiyoyin ku wata ya kawo a aradakum da mutuncin ku akwai ruwa tsakanin mutunci jinin ku da dukiyoyin ku da mutuncin ku bainakum haramu ne ma'ana ka ci zuciyar dan wanka haramu ne ka ci jikin dan wanka haramu ne ka ci mutunci shi yace wannan haramcin wadannan ababe ka hurmati yawmikum hada fi shaharikum hada kaman alhuma wannan wuni naku domin ka san kwarai sharar larabar can zamanin hatta da kahuran sun tashi da aƙidar girmama girmama ranar haji ranar arfa ko kwanakin mina kwanakin masu daraja hatta a lokacin kawurci shi da abin da ke sun san da shi sun yadda shi kuma kayan da kwamitin ce tabbatar abin kamar a zuwa wani hudu naku kuma a wannan wata naku nufin hijja duk da masu girma nan da annabi ta'ala kalma ta jin hankali ce hal ballagata na isar sai ce eh ka isar ya ce Allah kamin shaida shin na isar sai ce na ce Allah kamin Allah kamin shaida haka aka hasu uku annabi ta wailakum ko ta waihakum kamar ta kaicen ku da abin tausayi kaicen ku unzuru tu kudi bar kyau la tarji'u ba'di kufara kan ku koma kafure bayana ya daribu ba'dukum da qaba'an shashin ku na bugun wayan shashi kenan nan da annabi ta ce kalmar musulmi kufurin ko kalmar kufurin kenan ya kalmar musulmi yakin kafurci ne na bayyana sunan kafurci zai baka yarda ba amma kamar bayan muka jiya ina cikin aiki da annabi ya kira da kafirci ko baka yarda ba ya kamsu ne ajin kafirci nan dai magana ta haramta zubda jini da dukiya haka mutunci haramu ne ka taba na wani wa anna asita radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin min al-ard tumitahu min sab'i ardin mutafakon alai aisha take cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zalunci ki da shibir daidai gwalgwadon ɗani guda ɗani guda a cikin ƙasa gona ko kare ko gida ka ɗauki ɗaya bi guda wanda ba naka ba to yi karu min sabar adadi za a sama gobe kiyama a sama a wuya sai ka ɗauko shi har zuwa ƙasar bakwai nan da ni guda ne anan ko to wannan wurin har zuwa ƙasar bakwai za a ɗauko gobe kiyama ka zo da shi a ɗauke a yanci ne bayani duk abin da ka zari kai zalunci a nan duniya gobe kiyama Allah zai halitta abin da su da shi a tsora ka zo gobe kiyama ɗauke da shi in mota ce katkat haka haka ne ko ne haka ne bace duk abin da ka ɗauka haka ne bace duk abin da ka zalunta kai gobe kiyama za a halicce shi Allah ya surunta shi Allah ne gudu kan komi za a tsaya za ka ɗauko shi a ɗauke to ai magana ba kasa bakwai balle kasa kasa goma ko shirin ko ai magana kasa bakwai za a tsaya maka ne kasa kasa kasa kini dan ka ɗauko kasa kasa kasa goma a ɗora masu wannan ne wani ba ya ba tsarma abin da kasa kasa goma ai magana kasa bakwai na ka yin duk yawa duk yawa abin Allah zai halitta abin a ɗora mashi a ka ka zo da shi annabi ta annabi ta kansa matsayin ku ya zo gobe kiyama da akuya akan shi ko da kungiya iya mai boda kada ka zaka tsaya kuma sai da kudi ne na ji zaka ga mace zaka zo da dauke da shi ta ni kiyama haka Allah tsara kuma Allah ne kuna kan komi a mutum ya hankali zalunci dan haka yace kenan za a daura mai wannan abun har zuwa kasar bakwai shi na ce anan kaga akwai hadarin cin gonin mutane ko ka zo ka ci karan wani ka tsara tsallaka iyaka ta annabi ta Allah nan man da murmurar da annabi ji Allah tsine ma mutum da can iyaka kasa can da iyaka annabi ta Allah tsine mai ta tsine ne da dabara da hikima ka ce wannan ka tsara kara iyaka ka ci iyaka da ba taka ba balle da mutane ga cin gona ba wahala mutum ya zo ne ƙarya ci gona ko a maraya a yi rigimar kare ka cika da mutane ba da bude wannan ka mutane da ci ana magana ɗani guda ba ne ka kasan metar ana magana ka yi ɗani da ci ɗani ka ɗauka ba kasan metar ba na mutane ana akwai akwai rigima Allah kiyaye sai wannan dai ruwa bukhari da muslim ka wata wa ana bi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lizalim فإذا أخذه لم يفلته كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد wata musa annabi sallallahu alaihi wasallam musa ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli zalim allah yana yakan talala allah kan talala ga azalimi kaman ba ku ne tayi tayi fa iza akhazahu lam yuflitu raddocin da allah kama shi kun bai kurcewa ya kare ta zauke ta zarunci kan bayi ya tayi ya tayi ɗaya rana kan Allah ya zo sai kuma kan bayi ba ta ka annabi kanta wannan aya da Allah ya ce ka zalika akhadhu rabbuka idza akhadha qura zalima haka kan ubangijin ka yake in ya kama wata alƙarya tana azalima in ya mata kama ci in akhadhu alimun shadid kama ubangiji kama da tsananin da tsananin ciwo da zai kin Allah ka yi talala kaman ba akwai mu kahin kuma ya kama shi سي وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه abin da yake ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az bin jabal zuwa yaman ne kayan je yake mai wasiya yake cewa mu'az innaka ta'ti qauma min ahli kitab kai ga yanzu zaka tayi wajen mutane wanda suke ahli kitab ne an ka je farko fad'u ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah har kiran su su shaida su yarda da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni manzo ne na Allah fa inhum ata'uka ata'u zalik in suka yi da'a kan wannan fa alim anna laqad iftarta alaihim salawat fi kulli yawmin wa layla ka ga musu Allah ya farta musu ya tilasta musu salloli guda biyar a cikin muni da dare ta wani shi ne kullum kiran musulunci jigo na farko kalmatai shahada tauhidi don ta yi in sun ma da'a a wannan ne mutane dumu da shirka ba su san ma me Allah ka kai musu wa'azi ka je wa'azi kawar wa'azin da ake sallar da azumi ka gaba ka je ba ka yi wa'azin jiki ba a masa wannan da ake siffar sallah da da ake azumi da da ake zaka mutum da bisan ya Allah ma shirka dubu a sai an tabbatar ya yarda babu abun bauta da gaskiya sai Allah kadai kuma ya amince Muhammadu manzo ne da Allah to ka ka magana sallah yace yaka karantar da su akwai salloli guda biyar wanda Allah ya faranta musu ya ce wannan sallah guda biyar a wuni da dare ya ce fa'in mata'ul da in suka yi da'a suka yi da sallah fa'alin annan da ƙadaftar da alim sadakatan to akan a ganiyam Allah ya farata musu sadaka wadda za a amsa min aganiya'in faturaddu ala fuqara'in ku amsa daga mawadata ku mai da matalakawansu jakta hujjar jamhur da suke kan maganar zakka za a mushe ta ne a gari a mawadatan gari a meƙa matalakawan gari shi hujja ta ba ɗaukar zakka a kai ta wani gari alkashin wannan akwai wasu cikin magabata masu ganin wannan damirin min a ganin yayin damirin ma na musulmi mawadatan musulmi a meƙa matalakawan musulmi akan wannan kenan inda yake da bukata bayan inda kake kan wannan fasara ana iya kai ta wani wuri inda bukata ta kama inda ya musulmi aka ba illa Allah kullu hal ba ne ce ba ta hutu ba dan kai ta wani gari amma kullun suna kallon ka sun miƙa hannu kaga bai dace kai gaba ka hana su amma wannan shine kenan a amshi zakka a miƙa matalaka wajen mawadata a miƙa matalakawa fa inhum ata'uka da zalika an suka ma da'a wajen za su ba da zakar yace fa iyyaka wa qara'im amal ina ma kashe kashe jinka da dukiya mai kima mai daraja ta su kaka taba nan me kai kai misali mai amso zakka domin iya su magabata don hana halifafin gaba daya ba sa tura sati wajen amsar zakka ta ɓoye na zakka ta ɓoye ta kudi ita wannan an suna barin ta gami ita tsakanin shi da Allah annabi bai turawa ce ku dono ce kudo kan mallaka jira ka nawa ne jira jira maka nawa ne nan bai bincike haka sabu bisa yi halin bisa bincike nawa kan mallaka dinari kidan ka kawo abinda dukiya ta za a yi zikirarwa sai zai zo gonaka noma da kai ta yi dame nawa wuski nawa kai a je garki a yi sa yi dabba da turai cewa aka ɗin shi ta yi garki ba ruwan shi nawa yi kun zai da sa ta daga kun ware amma garki da kasa inda ya shiga zaka ya kai zaka malamin sa yi ba ruwan shi nan nawa nawa ne ne in dai a gare ki kun zai da sa nan dabba kaza ce kai ware to wajen warewa kaka bi da dabba uwar garki mai nono wato ke ba kawara ta kai naka wajen sa'a za ka wasu zaka sai da ka ta zaka a garki za ba da dabba goma shi da kike musu kashe wani wasu dukiyar kanta abu mai tsada ka ji biji mun garken ka zabe ko wani garken a sun tsaka tsakiya shi ne kimsa kashe sai hattara da dukiyar su mai kima ka amshi mun tsada ban kima ciki kin tsaka tsakiya na nan kike wannan amsa yace wattaqi da'watal mazlum kai hattara mu'azz ka ji tsoron addu'a wanda ka zaɓe ta kaga za a yi ka rika amshi kama ko garke shi kaɗai kuma Allah ya sa ko ba da kama ka zati suna shi yake Allah kake Allah ne amma dai kai zalunci sai da mun kashi kai hattara kai hattara da addu'a da ka zalunta yace fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab domin addu'ar wanda aka zalunta babu tsari babu hijabi tsakaninta da Allah kai yake wata ruwa da musamman yake cewa ruwa ta tabbata cikin zakiru ta albani tabbatar da inganta ruwa hadisin hasan zan ke cewa duwar mazaunin mustajabatun wa in kana fajiran fa fajiru ala nafsihi na san yake cewa addu'ar wanda aka zalunta karbabba ce annabi ce ko da fajiri ne ta ce wani mutum mazani mutum mazani ko fajiri ne annabi ce fajiri shi shafa ta ji su ci shafa kai mazalimci kai wata ga zalimci kaga ga mutum mutum maza ne dai iska ne ka ce ka zalunce shi mutum mutum ba wannan dan giya ne wanda zani a an ka zalunce shi Allah ya saka mishi haka kware addu'ar wannan ka zalunta tana zuwa wata ba cikin tarihi ba ka ta tabbata annabi idan azalimi ya da yana mutu wani ina mugu addu'a annabi ya ce yadda Allah ya rantsuwa Allah zai rantsuwa da girma da da izinin da buwata sai na tabbike ko shi nan Allah ce ya amsa maka inda aka kici mutum adda Allah ya rantsa da ginin shi sai tabbike ko da ba lokaci ne na shi maka labari hin sai ne ga mutane azalimi karshe da kashin ne da abin da shi ba gani har mutum ta duka zalunci kashe ga ya bubu mutuwa ya mutu abu da karshe nawa da yawa ga da abin da hili malmus ne suke aikin zalunci su bisu haske ba ruwan da talakawa da zalunci suna da zalunci shi ne makin su ƙarshe da kaga ɗin mun ƙarshe shi in yi ka Allah ya sa Allah ka wani Allah ce tabbas ya rawa maka haka a hattara da zalunci nan ke nan kira dole Allah baka dama ta iko ta kai wanda wara na gobe kai hankali kai hattara da zalunta mutane wa ana abi humayd عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من العزد يقال له ابن بتبيع على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا ارجع اليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحدكم لا يأخذ, لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعتيع ثم رفع يديه حتى رؤي بطيه فقال اللهم هل بلغت abin da yawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ibnu tubiya akan tattaro zakka yaje tattaro kawo sannan ba kadim lokacin da ya zo madina da zakka sai ce hada lakum wa hada urdi ilay wannan zakka tace ta ku da aka ce tura gata wannan kuma kyauta aka bani ya ware ga naku ga nawa shine wannan abun yawa annabi ciwo kwarai annabi sallallahu ya tashi hawan minbari fa hamidallah wa asna alayh ya gode ma Allah ya yabo ga Allah da ta har huduba sai ya ce amma ba'd fa inni asta'milu rajulan minkum 'ala al-amal mimma wallani Allah yace annabi ce zan sani zan ɗauki mutum a cikin ku akan wani aiki da Allah ya ban wakilci ya wani ta isa a hannuna an ba shi shi ne je yi kuma sun maka a fita fayati ne zai zo bayan aiki da tura shi aiki da nima Allah ta hannuna ya zo waye ce mun haza lakum wa haza hadiyatu ujat ilayya yace wannan nawa ne wannan naku ne wannan kuma kyauta ce aka muni kyauta manzala ce afala jalasa fi bait abi ummi ya zamna man gidan uban shi da uwar shi ya zamna gidan baban shi da uwar shi ma hatta ta ci hadith haka ne wannan kyauta in kan sarkin har gaskiya ne kyauta da ya tsaya ma gidan uwan shi aka mishi me yasa ba aka mishi aka bashi ba sai a can da haka maganar babu gaskiya kanta kowa ce ta zalunci da haka yi magana ya ce wallahi annabi ya ce na rantsi da Allah la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayr haqqihi annabi ya ce na rantsi da Allah ba wanda zai dauki wani abu ba kan haƙƙi ba ji abu da wani kan haƙƙi ba kan zalunci kowaye illa laqilla ta'ala ya hamidu yawmul qiyamah kamar da ya rinko ku girman Allah duk abin da kai zalunci gobe kiyama sai ka zo ɗauke da shi gobe kiyama amma gobe shi duk abin da kai zalunci an mace dan ta shay'an an mace la yakun min adam min shay'an ko kowa menene Allah zai zai ma dodo shi gobe kiyama yace fala arifanna ahadan minkum nake Allah kar ma'ana an ga ɗaya a cikinku a cikinku a samu wani wani zai je ma Allah ya hamini da ira nuhu ruga zai je ma Allah da raƙumi na ruga ƙarar sautin raƙumi ne da kan gaba gobe kiyama kakka ya gaba da kai gobe kiyama ka je filin kiyama da raƙumi iya da ya maka ƙwarar raƙumi shi ne magana wannan magana karan kowar ke magana karan ruga karan wannan mai raƙumi a baɗata na hakuwar ko ka je da saniya tana ma boda ɗaya ɗaya tana maka neme don haka maka haka su haka ne mace saniya ga tukun tana ba tana ba mara eh a wushatan tayar ko karamar daba tana mai mai akuya haka ne ce Allah ni ku da kan gomi a ta za ka rama da yin aiki tun da gidan kiyama za ka zai so a ɗauki a kai suna ma ɗin ɗin suna ma ƙara ko da kuma yawan ka boda ka yi wasu ka da shi ta ramu an shi ta gidan kiyama ka yi sa da kiyama ka yi sabi ana tashi ne a cewa tun da sara'in an ci an tashi gidan kiyama alhayata alhaƙiƙatiya kowa ya tashi yin jiki ya maka ne kowa yadda ka mutu haka ba mutum kawo ba su kuma zuwa alama mata alai ba su kuma da kudi da wannan hulɗa ma sai tashi alama mata alai za ka tashi ana ana ana rayuwa ta haƙiƙa a hilin kiyama da an tashi ko sai yadda saka ba farawo ne ɗan damara ne mutumin kware ne zanga da abin kana tashi da mala'ika lau shahadin sai mu shirgo da sai mu shi ko wani da zaka zaka mai zaka da kai kuma shaida da ma ka iya ba shaida wannan kai da kure dan barawo ne eh ga kura ga rakun wannan ma shaida barawo ne haka gobe kiyama za ta shi ya haka manzo Allah da Allah annabi ke wannan bayanin na cewa kai samu ɗaya a cikin ku ya game da Allah mana ya game da Allah yana dauke da raƙumi iya mai boda ko sai da mai ƙara ko akwai tana mai ƙara na da yana bayanin sun marafa a dai hata ruwa biya da abin da daga hannun shi haka hal aka ga horin hammata shi ita Allah mace hal da na zaka na'isar Allah kamar shaida na'isar Allah na ga muke nan duk wanda ya mutu zalunci ya ce ita da mara ko kiyama za ka zo hili kiyama da shi Allah sai da mu ina ganin ya kamata ganin mu zo kan hadisi Allah kai fitin san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh